رواه الترمذي كما هي شعيرة الملائكة في الدنيا والآخرة كما في الصحيحين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله ووصف الله تحية الملائكة لأهل الجنة بقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقال وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلها خالدين لذا كان من حقوق بعضنا على بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيه فس إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات اتبع جنازته رواه مسلم إخوة الإسلام السلام من أسماء الله تعالى والمعنى أنك تدعو لمن سلمت عليه بالسلام من الشرور والآفات وكل مكروه جليا وخفيا ظاهرا وباطنا وتطلب له الرحمة والبركة بذا تفشي الأمان وتتحقق الاطمئنان بين المسلمين عباد الله اعلموا أن إفشاء السلام من أعظم أسباب المحبة والألفة بين أفراد الأمة الغني والفقير الكبير والصغير العجمي والعربي قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وهو من أفضل الأعمال كما عند الشيخين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأبشى السلام وصلى بالليل والناس نيام رواه ابن حبان وصححه الألباني وأبخل الناس من بخل بالسلام كما في الحديث إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء رواه ابن حبان السلام تحية أهل الجنة ولا يختار الله لهم إلا ما هو أفضل وأكمل وهي قول الله لأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فلنحرص معاشر المسلمين على إفشاء السلام وبذله ونشره لنفوز بالفضائل والمنافع في الدنيا والآخرة ولتكتمل به الإيمان قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار عباد الله إن مما يؤسف به أن يزهد بعض المسلمين في تحية الإسلام المبارك فلا يسلمون ومنهم من إن سلمت عليه لا يرد عليك ومنهم من يرد بغير السلام الشرعي إما بعبارات عادية أو المقتبس, المقتبس من الأعداء قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أيها المسلمين مساء البركة muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini na Juma'a yau muna biyu ga watan Zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1445 a gida miladiya yau goma ga watan biyar shekara ta hudu. wannan kutuba ta mu ta yau za ce magana akan yada sallama yada sallama domin yada sallama alama ce daga cikin manya-manyan alamomin addinin musulunci sannan kuma yada sallama tana gadar da aminci da natsuwa a cikin al'umma ce dai al'umman da yake dama can aminci ya falfalce a cikinta idan da al'umma za su riƙi yaɗa sallama da gaske da manyansu da yaransu da mazansu da matansu da shugabanninsu da talakawansu da masu kuɗi da talakawa duka kowa ya ɗauki tadan yaɗa sallama yana mai ɗaura niyyar samun albarkan da ke cikin wannan wannan kofa ce babba da za ta gadar mana da zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da izinin Allah lallai Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana gaisuwa wacce muka sha bamban da ita da sauran al'ummomi baki daya ita wannan gaisuwa da Allah shar'anta mana ya sanya kuma akwai lada a cikinta sannan kuma akwai kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya riko da ita wannan gaisuwa da Allah ya shar'anta mana ita ce yaɗa sallama lokacin da ɗan uwa musulmi idan ya haɗu da ɗan uwansa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan lafazi mai albarka lafazi ne sha'ira ce daga cikin sha'irul islam wato alama ce daga cikin manya-manyan alamomi waɗanda suke nuni akan addinin musulunci da wayannan kalmomi Allah subhanahu wa ta'ala ke tattara bukata yana amfani da wayannan kalmomi sai ya haɗa ƙauna a cikin zukata ya haɗa zukata ƙaunaceceniya ba ma haka nan ba malamai ya haɗa sallama ita ce mabuɗi na samun ƙauna a cikin zuciyar ɗan adam kamar yadda ya tabbata daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu cikin abubuwan da ya kawo in kana son ka cusa ƙaunanka a cikin zuciyar wani to ka yaɗa mishi sallama kai mishi sallama wannan mabuɗi ne da zai buɗe maka zuciyarsa sai ƙaunanka sai ta shiga cikin zuciyarsa sannan ta sanadiyan ya haɗa sallama Allah subhanahu wa ta'ala yana daidaita sahun musulmi yana haɗa kawunansu yana sanya su zama ɗaya ba a gangan jiki kaɗai ba a zuciya da aiki wa'annan kalmomi taƙaitattu ne amma masu tasiri ƙwarai da gaske masu albarka daɗaɗan kalmomi waɗanda muka tuzgo su daga Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa ne sallama take tun kuɗa sharri, so nawa ne sallama take gayyato alkhairi, so nawa ne da sallama kaɗai sai a ce ka sadar da zumunci. Shi yasa sallama yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi. Yaɗa sallama yana daga cikin wata alama da al'ummomi suka gado ta tun daga babansu annabi Adam, ba wai yau aka fara sallama ba, ba ji aka fara ba, ba a zamanin annabi sallallahu Alaihi sallama aka fara sallama ba, sallama mun gado ta ne tun daga zamanin babanmu annabi Adam, kuma tana nan wanzazziya daga nan har tashin alkiyama. Hadisi ya zo a cikin sunan na al'imamu Tirmidhi da hadisin ma yana na cikin sahih bukhari da waɗansu littattafan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa lamma khalaqa Allahu Adama lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya busa masa rai sai annabi Adam sai ya atisha sai Allah subhanahu wataala ya masa ilhaman abin da zai faɗi kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya wannan riwayan Bukhari ko na Tirmidhi bai kawo wannan ilhaman ba amma al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo ta riwaya wacce take nuni akan Allah ya mishi ilhama ya gaya mishi a cikin tunaninsa cewa ka ce alhamdulillah sai annabi Adam sai ya ce alhamdulillah bi iznihi da iznin Allah wato Allah ne ya nufaci shi ya faɗi wannan kalma fa qala lahu rabbuhu sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce masa yarhamukallahu ya Adam lokacin da annabi Adam ya atisha ya ce alhamdulillah sai Allah ya gaishe shi ya ce yarhamukallahu ya Adam daga nan sai Allah ya ce masa izhab ila ulaika mala'ika ila mala'in minhum julus ga waɗansu cincirin da mala'iku can waɗancan ga su can a zaune je ka wurin su fa qul assalamu alaikum ka ce musu assalamu alaikum kai musu sallama lokacin da annabi adam ya je ya musu sallama qalu alayka assalam wa rahmatullahi sai mala'ikun nan sai suka ce wa alayka assalam wa rahmatullah sai suka amsa sallaman sai suka ƙara da wa rahmatullahi dan shi ya ce assalamu alaikum su kuma sai suka ƙara da wa rahmatullahi to daga nan sai annabi adam ya koma zuwa gurin Allah subhanahu wataala sai Allah ce to wannan abin da ka ji sun faɗi abin da ka gaya musu da abin da suka maida maka to ita ce gaisuwanka da kai da ƴaƴanka daga nan tashin alkiyama sannan kuma sallama na daga cikin wata alama wanda mala'iku ma suna yaɗa ta a duniya haka nan mala'iku za su ci gaba da yaɗa ta ranar tashin alkiyama hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga nana aisha take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min ya ke nana aisha ga mala'ika jibrilu nan ya qara'u alayki salam yana karanta miki sallama qalat nana aisha sai ce sai na ce fa qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi ni kuma sai na ce wa alaihi salam wa rahmatullahi sai ta maida ma mala'ika jibril da wannan sallama da ya mata har ta ƙara da wa rahmatullahi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mana gaisuwan mala'iku ranar tashin alkiyama ga ‘yan aljanna cewa ita ce assalamu alaikum kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum mala'iku suna shiga gurin ‘yan aljanna ko ta kowace ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna abinda suke gaya musu assalamu alaikum assalamu alaikum mala'iku suna jinjina da gaisuwa ta musamman ga ‘yan aljanna suna cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda irin haƙurin da kuka yi a rayuwar duniya kuka zauna cikin tabaibayi amma kuka yi haƙuri kuka bi Allah gashi yanzu kun shiga aljanna haka nan wata aya Allah subhanahu wata'ala yake sifanta mana yadda mala'iku za su gaisar da 'yan aljanna wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin haka nan mala'iku za su rika jinjina masu tsaron gidan aljanna suna gaida 'yan aljanna suna ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ibtum kun ji dadin ku fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna masu dawwama a cikin ta hakan ya sanya Allah ya mai da sallama ta zama haƙƙin musulmi akan musulmi kamar yadda ya zo a cikin ingantaccen hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙin musulmi a wuyan dan uwan shi musulmi guda shida ne aka ce wanne ne su ya manzon Allah yace haƙƙi na farko idza laqitahu fasallim alaihi idan kaga dan uwanka musulmi abu na farko shine ka ce mishi assalamu alaikum ba maganar ranka shi dade bai ba maganar excellency bane ba maganan jinjin ba wata jinjina a gefe haƙƙin musulmi idan ka ji da shi assalamu alaikum shine abu na farko da zaka fara yin masa manzo Allah ce haƙƙi na biyu idan dan uwanka musulmi ya kira ka ka amsa ko dai ya kira ka ya ce Muhammadu sai ka ce na'am ko kuma ya kira ka walima sai ka amsa masa wa idza tansahaka fansah lahu idan ya nemi kai mishi nasiha ko wani ya nemi ka zo masallacin mu kai wa'azi ko ka zo makarantar mu kai nasiha to wajibi ne ka amsa sai dai in kana da wani lalura sannan idan yayi atishawa ka gaishe shi in yace alhamdulillah wa idza aqasa fahamidallah in ya atisha ya ce alhamdulillah wa shammitu ka ce yarhamukallah in koyi atisha ne ya ja bakin shi ya shuru kai ma sai ka ja bakin ka kai shuru in kuma kana da halin da zaka gyara masa ka ce wani ka ce alhamdulillah mana in ya ce alhamdulillah sai ka gaishe shi in bai ce ba ba za ka gaishe shi ba sannan in ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi idan ya mutu kuma ka bi janazarsa ka raka shi zuwa ga makwancinsa to mu fahimci cewa assalam suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kowa ya sani cewa assalam cikin sunayen Allah ne menene ma'anar assalam aminci da kuɓuta da waraka da samun yanci da natsuwa da kwanciyar hankali da haka yayin da kake sallama ga wanda kai masa sallama a wannan lokaci kana cewa ne ina roƙon Allah ya tsare ka daga dukkan sharri na duniya da na lahira Allah ya tsare ka daga dukkan wata wata wata musiba ko wata cuta ko wani abin ƙi babba ko ƙarami na zahiri ko na baɗi ina roƙon Allah ya sada ka da rahamansa ina roƙon Allah ya sada ka da albarkansa jama'a musulmi akwai wata kalma da mutum zai ta wuce wannan idan mutum ya gan kawai ce maka ranka shi daɗe wannan ba su da wata amfani dan dai ba zai canza kaddaran Allah ba in mutanen duniya sun taru suna ce maka ranka shi daɗe ranka shi daɗe ba zai ƙara maka sakan ɗaya daga abin da Allah ya ɗora ya ɗiban maka ba idan an taru ana ta excellency excellency ba zai ƙara maka komi ba amma ai maka addu'a Allah ya kubutar da kai daga sharri sharrin makiya sharrin mahassada sharrin aljannu sharrin mutane sharrin sa'idawa masu bita da kulli sharrin talauci sharrin da ke cikin arziki sharrin da ke cikin mulki duk an roƙo maka Allah ka kubuta daga gare shi an roƙo maka Allah subhanahu wata'ala daga dukkan wata cuta wacce take matar da gangan jiki wacce take la'anta mutum bakunan mutane idanuwansu kambin baka da kambin ido duk an maka addu'a Allah ya kubutar da kai da duk wani abin da zuciyar dan adam ba ta so an maka addu'a Allah ya kubutar da kai sannan aka roƙo maka rahama da gafaran Allah wanda kowa a cikin manin yana neman gafara da rahaman Allah da albarkan Allah albarka shine kaga alkhairi ne ta yaduwa yana ta karuwa a cikin rayuwanka in ka samu kaɗan sai Allah mai da shi mai yawa sai mai da shi mai yawa sai Allah ya tsare ka daga fitintunu da musibu to ka gaya mun kalman da za a yi ma musulmi sama da wannan shi yasa tabaibayin shedan ne sai ya gaya ma waɗansu sarakuna ko waɗansu hakimai idan wani ya zo don ka ya ce assalamu alaikum to ya rena ka kenan bai da kunya ɗan izala ne ba su da kunya wai sallama kin kam kawai ya zo assalamu alaikum shedan ne shi wai na son ne a faɗi gaban ka ce ranka shi daɗe wallahi ba zai ƙara maka ko sakan ɗaya cin abin da Allah ya yi ba ko kuma ce ɗin sai ya gaya ma waɗansu iyaye wai 'ya'yanku suna rena ku sai ɗanka ya zo ce baba assalamu alaikum wai ya rena ka kai abin da kake so ya zube har ƙasa din ya zube maka har ƙasa da zai amfane ka da komi ba ba zai baka arziki ba ba zai ƙara maka rayuwa ba ba zai baka lafiya ba ba kuma zai hana dan ɗanka ya zube ya gaishe ka wani kuma ya zage ka a waje ba amma da ya ce assalamu alaikum ya yi maka addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin bakunan mutane kila ma uwanshi tana cutar da kai yayi maka addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin uwanshi kila sai ma uwan ne gidan yana cutar da ke dan ki miki addu'a Allah ya tsare ki daga sharrin da mai gidan ke jifa ki to sai shedan ya ki yadda a faɗi wannan sai ya kawo muku dan abuwa sai a zo a zauna a gaban ka ina kwana ina gajiya menene amfani wani ina kwana ina gajiya ina kwana ina ko yake ga yana tun da Allah ya sa rayayyu sun kwana to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye jama'a to idan aka yaka sai ga aminci da natsuwa da kwanciyar hankali ya mamaye al'umma sannan yaɗa sallama yana daga cikin manya-manyan dalilan da ke gadar da ƙauna da soyayya da dunkulewa da haɗin kai tsakankanin masu kuɗi da talakawa da manya da yara da ajamawa da larabawa da maza da mata in ana yaɗa sallama sai ga kai ya haɗu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tadkhulu jannata ta tu'minu ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun yi imani imani na gaskiya yace wala tu'minu hatta tahabbu babu yadda za ku samu nagartaccen imanin da za ku shiga aljanna da shi har sai kun kaunaci junanku sai annabi ce to kuna son in gaya muku abin da in kun yi za ku samu kaunan junan kenan rukunin shiga aljanna kenan tunda ba zai yi a samu a shiga aljanna ba sai da imani imanin nan ba zai samu ba sai an kaunaci juna to duk abin da zai haifar da a kaunaci juna to sharadin shiga aljanna sai manzon Allah ce afshu salama bainakum ku watsa sallama a cikin ku Sheikhul Albani yake cewa ifsha'u salam ba shine ilqa'u salam ba in aka ce ilqa'u salam yin sallama kawai in ka zo ka ce assalamu alaikum yayi amma in ana batun ifsha'u salam watsa sallama duk inda ka shiga ne kawai sallama za ka yi kayi a can kayi a can ka matsa can kayi can ma ka matsa kayi can ma kayi ko ina kayi to shine ma'anan ifsha'u salam a ƙarshe za mu zo wasu abubuwa da ke tabbatar da wannan yaɗa sallama yana daga cikin mafi falalan aikace-aikacen da bayi suke yi wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul islami khair ina son in yi musulunci amma first class musulunci musuluncin da yake babu sama da shi menene in nayi na san first class na addinin musulunci daraja sai annabi ya ce to ka imu ta'am ka rika ciyar da abinci in dai kana son ka samu daraja da babu wani sama da kai a musulunci to to ka imu ta'ama ka rika ciyar da abinci wa taqra'u salam ka rika karanta sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sallama ba ana yin ta ne da sanayya ba wani yana tukin mota in ba ya ga wanda ya sani ba zai dago hannu ce assalamu alaikum jama'a ba wani yana nan ababar ɗansa ba abin da ya dame shi dake wanda ke gefen hagun shi ko gefen damansa baya sallama wani ma a ƙasa yake tafiya amma a rafkane baya sallama sai ga wanda ya sani to manzon Allah ce in kana wannan musuluncin ka ba mai daraja ta farko bane darajan ka shine duk inda ka shiga wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ya nuna maka kauna da wanda ya taba nuna maka kiyayya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kai hada sallama wannan hadisi ya Imam Muslim ya rawaito shi a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin gidan aljanna akwai waɗansu gidaje da ɗakuna wanda yake saboda kyansu ta cikinsu ana ganin wajensu ta wajensu ana ganin cikinsu ɗakuna ne na daraja aka ce Allah ya tattale su ne liman afa'ama fa'am ga wanda ke ciyar da abinci wa aksha salam ga wanda ke yada sallama wa salla bil layl wan nasu niyam ga wanda ke tashi cikin dare yana sallah a lokacin nan mutane suna bacci duk wanda ya tsara waɗannan abubuwa guda uku kana ciyar da abinci kai ba marowaci bane kai ba makeke ba ne kai ba mugu ba ne don wani ko iyali shi bai ce da ita yadda ya kamata to duk Allah warkar da kai daga wannan cutan sannan gashi kana yaɗa sallama duk inda ka shiga assalamu alaikum assalamu alaikum to in kana wannan kuma kana sallah da daddar lokacin da mutane ke bacci to Allah ya lamunce maka samun waɗancan gidaje da benaye a cikin gidan aljanna kamar da al-Imam Ibn Hibban ya rawaito daga babban sahabin Annabi Abi Malik radiyallahu ta'ala anhu shi yasa a cikin hadisi manzon Allah ce babu tantagaryen maruwaci kamar wanda ya kasa yin sallama idan kana neman zumbumi kakan maruwata to shine wanda bai iya yin sallama idan ya ganku yana jin nauyi duk da saukin kalmomin nan assalamu alaikum kaga ai mai sauki ne amma rowan tsiya ta sanya ba zai iya ba manzon Allah ce to babu bakin maruwaci kamar wanda yake yin rowan yin sallama wa ajazun nasi man ajaza an du'a gajiyayye kuma shine wanda ya san yana da matsalolin yau da kullum da talauci da rashi da rashin lafiya da shiryen ƴaƴa yara sun kangare mata ta kangare miji ya kangare ma mata sun ga suna da matsaloli daban-daban amma mutum ya tsaya cikin dare ya ɗaga hannu ya kira sarsukofinsa ya yi addu'a Allah ya yi mishi damuwa Allah ya ji da shi daɗi ya kasa to babu gajiyayye kamar wannan ibn hibban ya rawaito shi shekul albani ya inganta wannan hadisi da haka gaisuwan yan aljanna ita ce assalamu alaikum ita ce mafi darajar gaisuwa mafi cikin gaisuwa kenan kai ita ce ma maganan Allah subhanahu wata'ala ga yan aljanna idan yan aljanna sun shiga aljanna ne Allah zai ce musu salam Allah zai musallama aka ce qaulan min rabbir rahim wannan zance ne daga Allah subhanahu wata'ala ubangiji mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wata'ala zai mai yan aljanna sallama a wata aya Allah ce da awahum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam gaisuwan yan aljanna salam assalamu alaikum assalamu alaikum haka nan zaka je gidan wani kai mishi sallama wani yazo gidan kai maka sallama haka nan yan aljanna suke rayuwar a wata ayan Allah ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ranan da bayi za su sadu da Allah su kamu rahaman Allah to a ranan nan gaisuwan da ke tsakankanin su salam salam aminci ne kawai assalamu alaikum a wata ayan Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama babu wani lagau babu wani zunubi a gidan aljanna sai dai kawai ka ji kalmar assalamu alaikum assalamu alaikum tana tashi tsakankanin yan aljanna shi yasa ƴan uwa musulmi yi bakin kokarin mu mu ga mun yada sallama mun watsa sallama mun zuzuta al'amarin sallama a cikin tsakankanin mu domin da haka imani zai cika kuma za mu riske darajoji da falaloli da ababen amfani da duniya a duniya da lahira ya zo daga Ammar bin Yasir babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ci akwai wadansu abubuwa guda uku duk wanda ya tattara su to ya tattara imani ga baki daya abu na farko sai ce al-insafu min nafsika ka zama kana da adalci a karan kanka zaka yi zaka yi adalci ko da kai ne baka yi daidai ba zaka yi ma kanka adalci ka san ban daidai ba ba maganin san kai bane ko gare ka ko ga familinka ko ga wani in abu ya hada da gidanku to za ka ɓoye gaskiya in ya hada da gidan su wasu za ka yi ta ya mutu da a'a ka zama mai adalci ko da akan mahaifinka ne bai daidai ba kai adalci ko akan mahaifiyarka ce kai adalci ko a karan kan kanka ne kai adalci to duk wanda Allah ya hore mishi yin adalci to ya samu kofa ta farko na cikin imani abu na biyu wa bazulu salami lil alam ka yada mu duniya sallamanka duk inda ka shiga kawai yada sallama ne duk inda ka shiga yada sallama ne in ka yada in ka dauki wannan to ka dauki kofa ta biyu na uku wal infaqu min al iqtar a dan talaucin da kake da shi kai ma ka rika sadaqa ka rika kyauta kar ya kasance kai kullum hannunka haka yi kullum a haka a kai wata rana hannunka ba za ta yi haka ba karka ce to me nake da shi cikin naira ɗari ɗin da kake da shi kai sadaka akwai wanda bai da naira ɗari ɗin bai ma da naira goma to ka bashi ka bashi duk inda kake ganin kanka talaka wallahi ka fi wani to kar ka zama marowaci kana kafa ma hujja Allah hujjar cewa ai kai talaka ne kai talaka ne cikin talaucin naka ka rika dan ɗiban abin da Allah ya hore maka ka bada to idan kai wannan to ka tattara kofofin imani ga baki daya akwai sauran bayanai akan abin da ke da alaka da sallama za mu tsaye da kuɗuban a nan saboda yanayi na lokaci muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu da dukkan alkhairin da yake ba masu yaɗa sallama Allah ka azurta mu da yaɗa sallama da baza ta a cikin mu da zuzuta al'amarin sallama a cikin mu kuma don Allah mu yi bakin kokarin mu akwai wata mummunan ɗabi'a ita ce magana ta gaba da za mu fara akan ta insha Allah ta'ala a faɗu ba ta gaba shine duk yara in ka gansu kana kokarin kai ma yaro sallama assalamu alaikum yana ina un ina kwana don Allah mu tarbiyyantar da ƴaƴan su watsi da wannan kalma ba ta da wata amfani babu laifi ka yi ta idan kai riga kai sallama da haka mu gaya ma ƴaƴan mu maganan farko in ka sadu dan uwanka musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba maganan wani ina kwana ba maganan ina uni bane kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya maka sallama ko kai ka miki sallama mu koyar da ƴaƴanmu wannan daga nan zuwa sati mai zuwa muga irin natijan da zamu samu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين وقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين